أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنا يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya gare shi da ya sake haɗa mu a wannan yammaci na juma'a to sai ku saurara dama ina son gaya muku ina da alƙawarin kira daga malam zarban kuma sai ga ya riga kira kafin in gaya muku assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh musakum bi khair shaykhana بخير الحمد لله الحمد لله بخير والله كلهم طيبون بخير بارك الله فيكم تفضل يا شيخ ايوه مستعدون جاهزون خلاص تفضل تفضل نعم نعم طيب طيب تفضل يا شيخ السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ جزاك الله خيرا الله يبارك فيك حياكم الله وفي وفيكم بركة إن شاء الله جزاك الله خيرا بارك الله فيكم نراكم على خير إن شاء الله حفظكم الله أو to bai dauka ba to shikenan mu dawo mu fara daga farko bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine wannan muna 23 ko a wannan wata mai albarka watan Ramadan yau juma'a kenan 23 ga watan Ramadan shekara ta 1436 na hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma na so dama in gaya mana ina shirin ba mu labarin cewa muna da bakuntar wannan malami namu yau to kuma sai ya bugu akan kasancewar mun yi dama hudu da kwata na sai masa na tsammanin za mu gama har mu fara mu yi mukaddima kafin hudu da kwata ai ba kuma tashi ba shekara ta uku kenan muna magana da shi ko na yawwa ya kuma aiko da dabino to Allah saka masa da alheri bayan sallama da yayi ya gabatar da kansa kamar da yawan kuma kun ji amma ba ku ba bukatar mafasara ya ko bayan ya gabatar da kansa yace shine Muhammad ibn Abdullah Zarban al-Ghamidi daga Madinar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi iya abin da zai faɗa kenan inda ba zai faɗi matsayinsa ba kamar da kowace da muke gaya muku wannan bawan Allah za mu ce shi ne ubanmu a jami'ar madina ubanmu ina nufin duk 'yan najeriya ka ce duk ɗaliban ma haka ne ba wai don yana son kai ga 'yan najeriya ba amma damuwarsa da najeriya da himmatuwarsa da ita da lamuran ci gaban sunna a najeriya ka iya cewa 'yan najeriya da yawa ba su hankalci abin da ya hankalta akan maslahar da yake so wa Najeriya ba kuma shi yasa kullun tunaninsa yadda za a yi ya bada shawara mai kyau ya za a yi kaza ya za a yi kaza nasihohin yadda za a yi da'awa da sauransu duk yana da cikin abubuwan da yakan ba da shawarwari bal har fada yake in ya ji wani abu ya faru yana mutaba'a sosai ya ce me yake faruwa wuri kaza yace me yasa kuka bari akai kaza dan me za a ja muku kaza za a ja muku kaza irin waɗannan abubuwan kaga idan ba uba da ya damu da ƴaƴansa ba ba mai yin wannan to shi shine yanzu har zuwa yanzu yana cikin limamai limami ɗaya daga cikin limaman kuma manyan limamai na masallacin Quba kun san dai masallacin Quba ga wanda ya aikin hajji ya san masallacin Quba wanda kuma bai je ba ma ya karanta a sira da tarihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine masallacin farko da aka gina a duniya baki daya domin annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hijira ya zo Madina kafin ya shiga cikin gari nan ya tsaya a wannan wuri ya gina masallaci har ya sati biyu sannan kuma daga baya ya shiga cikin gari to yanzu ga nan kubatin ta zama unguwa ce kawai a cikin Madina in ka wuce ta ma duk akwai a gidajen al'umma da unguwanni daban-daban har zuwa hanyar Makka to shi ne ɗaya na cikin shugabannin wannan masallaci ko limamansa kuma sannan ya yi ritaya daga aikinsa na kula da ɓangaren abin da ya shafi administration da finance na harkar jami'ar madina baki ɗaya kusan tun kafin mu je a shi ne a wannan matsayin har kuma muka taho shi ne a kodayake muna can yi ritaya yawwa ma'ana dai har dai ya bar wannan abu akan wannan matsayin yake yau duk abin da ya shafi kamar da dai ake cewa daf ko ga daf daf da muna da su yau to na jami'ar gaba ɗaya shine wannan bawan Allah kuma sannan malami ne ba wai kawai ma'aikaci administrator ba a'a mutum ne wato malami malami sosai yadda ya kamata a ce malami mutum mai kwakwalwa da fahimta mun faɗa dai tunda yanzu ba jin mu yake ba duk yaban da zamu yi masa insha Allah ba komai dan hakika ya cancanta bara kun ji abin da ya mana irin wannan nasiha to banan ma abin da ke faɗa bayan ya yi gaisuwa ga 'yan jigawa baki ɗaya tun da ya san a jigawa muke magana musamman birnin kudu da kuma duk mutanen jihar jigawa da sallama da ya ta addinin musulunci ya faɗi shi ne waye sannan yake cewa ya ne mana barka da wannan musamman kuma haɗuwa a wannan kwanaki kwanaki na ƙarshen watan dama ba a daɗe ba muke ta murna ramadan yaushe zai zo yaushe zai zo muna ta murna sai gashi ya zo har ya tafi yau gashi mun kusa yin ban kwana da shi yace dama ai Allah madauki ya gaya mana cewa ayyamun ma'dudat kwanaki ne dama kididdigaggu ma'ana adadin su ba yawa ne da su ba in aka yi hakuri da su za su zo su wuce sai ce to yana fata muna cikin waɗanda za su dage a wannan watanni a wannan wata kai a wannan kwanaki na ƙarshen watan ramadan mai amfani da damar mu wajen kusantar ubangiji da gyara alaƙar mu da shi da tuba da kuma kyakkyawar ibadar da Allah subhanahu wataala zai karbe ta musamman mu shiga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa man sama ramadan imanin wa ihtisaban man qama ramadan imanin wa ihtisaban kuma man qama lailatul qadr imanin wa ihtisaban duka kun ga waɗannan akwai lafuzan wannan hadisin kowanne karshen sa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi yace yana fata mu zama cikin masu wannan kuma sannan ya ja hankali mu mai da hankali wajen gyaran tsakaninmu cewa tsakaninmu muna buƙatar mu gyara tsakaninmu mu yi haƙuri da junanmu ‘yan abubuwa da za su faru mu yi haƙuri da juna mu yafe wa juna da kuma abin da ya shafi iyalanmu kowa gidansa ya zama gida ne amiran ko ma'muran bi tilawatil qur'an wa bi ittiba'is sunnah ma'ana gidan da ya kamata ana karanta alqur'ani ana bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tarbiya tarbiya ga mata tarbiya ga 'ya'ya da kuma abin da ya shafi zamantakewa a cikin gari sannan ya ce mai ta addu'a ga shugabanninmu duka kuma da shugabannin musulmi ko ina a duniya Allah subhanahu ya taimake su tsayawa akan daidai da kuma yin abin da zai taimakawa addini sannan ya ja hankali har yanzu akan abin da ya shafi halayen da ko in ce halin da musulmi suke ciki a duniya ko ina ta bangaren taɓarɓarewa da rashin zaman lafiya da kuma yadda aka yi wa musulunci ta aka ishi dama wannan manzan Allah sallallahu ya gaya mana cewa al'ummomi gaba ɗaya sun kusa su ca a kanku kamar yadda masu cin abinci suke zagaye akushi kowa yana lakusa haka za a aje musulmi kowa yana kokarin ya ci abin da zai ci Allah subhanahu ta'ala ya tsare yace wannan abu ba abin da zamu illa mu ta addu'a Allah subhanahu ta'ala ya mai da makirci masu makirci akan kansu kuma ya tsare addinin musulunci da musulmi a ko ina sannan abubuwan da suka shafi mai ta addu'a wa junanmu sannan yi magana a kan rasuwar malam aminuddin dr aminuddin abubakar rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wanda dama jiya lokacin da na sami labarin rasuwar na bugawa shi malam ɗin waya shi ne har muka wannan alkawarin da shi yake ba labarin a shekaran jiya waccan suna tare da shi a madina shi malam aminuddin ya je kuma sannan ya zo yi umara sai da ya zo yi umararsa ya kare yana masaukinsa ya tashi shekaran jiya zai yi sallar la'asar sai faɗi to tun daga nan abin sai ya munana sai aka yi asibiti to kuma shi kenan sai kafin azahar na can lokacin saudiya jiya a lokacin ya rasu kamar nan irin wajen goma kenan na safe to a lokacin kuma jiya aka yi masa sallar jana'iza a makka bayan sallar isha'i kafin a fara tarawihi a cikin masallacin ka'aba muna fata Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa kuma ya sa rayuwarsa a nan duniya da ya amfani al'umma ta hanyar da'awarsa ta zama mai amfani gare shi Allah ya bashi ladan abin da yayi kowa ya san irin jihudin da wannan bawan Allah yayi na da'awa dai musamman dai a Kano assasa ta zuwa ga sunna kira ga sunna wata ran yana ce mana baya tsammanin akwai wani mutumi da shi ya riga shi karantar da sifatu salatin nabi duk a Kano duk wanda yake so ya san yadda siffar sallah din da ake ta karanta sifatu salatin nabi malamin din shi ya fara shi a Kano kaga duk waɗannan abubuwa muna fata Allah madauki da su da wasu ma wanda ba su ba Allah ba shi ladan su baki ɗaya Allah kuma ya kyauta zurriyarsa Allah ya ba su haƙuri Allah ya haɗa kansu Allah ya ba su zama lafiya Allah kuma mu ya kyautata mu ya kyautata ta mu kuma sannan ya tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai wannan dai a dunkule shine abin da ya faɗa sauran abin da kuka ji da larabci kuma ya wadatar ba sai an gaya muku ba insha Allah mu je darasin muna malam ka karanta ayoyin ko yawa za mu tashi da mu je kawai ra'asan cikin tafsirin malam sa'adi za mu tashi fata qabbalaha rabbuha haka ne من سجس قول الله تبارك وتعالى فتقبلها ربها بقبول حسن كوري كفن مجينا أكوني تنبيه da naso in yi ina jin darasinmu na shekaran jiya nake jin wani abu ban san na faɗe shi ba wanda kuma ya kamata a ce kuna nan kuna dan gyara irin wannan faɗin Allah maɗuki da ne kafa hujja da shi da muna zancen samudawa ko tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin ba kawuya bane tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu nakhlin munqa'ir wannan a cikin suratu al-qamar ne yawa wancan kuma khawiya a wata surar ne daban ba a wannan ba ma'ana iska tana daga mutane tana tumbuke su kai kai sai kututturen dabino ne da ba komai a kansa ma'ana shi ma aka ciro shi tun daga ƙasa aka yi isti isalin sa wannan shine sannan akwai istar da na ba da nake faɗa shi ma arzan haka ta zo maganar annabi ibrahim lokacin da malam yake ba mu labari nan cewa annabi ibrahim ya ba da rayuwarsa aka sa shi a wuta kafirai suka sa shi a wuta ko ba abin da ya same shi allah ya tsare shi sannan kuma ya ba da ɗansa lilƙurbani sannan ya ba da dukiyarsa lilzaifani ko garin wannan zaifanin sai nake cewa ya yanka musu ɗan maraƙi sun ci manta wannan ko ba haka ba ne mala'iku ba su ci abinci mala'iku ba sa cin abinci duk kuka yi shiru ba ku ce komai ba to ya kamata a gyara na'am مجھے فتقبلها ربها بقبول حسن أي جعلها نذيرة مقبولة الله سبحانه وتعالى سنة وانا الواشي ناتا دتي تيوا إذن تحيفي أبن دكي تكنتا ذات أي الواشي زي زما من هدمة قبيت المقدس لكن الله سبحانه وتعالى هو مسلاتنسا يكون دي وجن بوتا to sai Allah ya karbi wannan abu fataqabbalaha biqabulin hasan nan an yi amfani da qabul masdari ne tare da cewa fi'ilin da ke da alaka da shi masdarinsa ba wannan bane shi yasa malamai suke cewa dangane da wannan an yi amfani da ismu masdar ne taqabbalaha inda masdarin ne wanda aka samo daga fi'ilin sai ya zama fataqabbalaha taqabbulan hasana mun gane haka nan da ya ce wa ambataha nabatan hasana shi ma nan wa ambataha imbatan hasana ba fa gyara ake cewa qur'ani ba duk daidai ne yawa amma asalin wannan an yi amfani da masdari ne ba daga asalin fi'ilin da aka yi amfani da shi ba duk kuma wannan laraba suna amfani da shi wannan kuma yana cikin fasaha da balagar alqur'ani ma'ana kenan Allah subhanahu wata'ala taqabbalaha ya karbi wannan alwashi nata ita wa matar imran yawa a qabulan hasan bi qabulin hasani da karba mai kyau wa ajaraha kuma ya tsare ta shine ajaraha wa zurriyataha da zurriyata min ash-shaytan daga shaytan shi yasa har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana kamar yadda yake a hadisin bukhari cewa babu wani ɗa da za a haife shi sai fashe shaidan ya tsikare shi tsikarar da sai ya yi kuka banda maryam da ɗanta wato maryam da ɗanta annabi isa su ba su yi kuka irin yadda mutane an haife su suke kuka ba ɗin wanda tsikara ce ta shaidan take faruwa alimaman ko in ce al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisi kuma daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan dai yana cikin tsarewa wa ambataha nabatan hasanan Allah kuma ya tsirar da ita tsirarwa mai kyau ma'ana ya zama cewa jikinta ya ginu daga abincin da Allah maɗaukaki ke bata take samunsa daga gare shi wasu malamai sun faɗi a nan cewa girman jikinta ya bambanta da irin girman jikin sauran halitta ta ɓangaren cewa a wuni ɗaya irin girman da take yi shine girman da yaro yake a shekara ɗaya wasu sun faɗi wannan abin da iya abin da Allah maɗaukaki faɗa Hassan ya kwatanta abin sawa'un in mun kalli abin kyawun abinci ne da tsarkinsa tunda daga Allah yake wanda shi ya gina mata jikinta ta tashi da shi babu kazanta bata ci haram ba babu wani abu da yasa a iya samun wani abu na asali marar kyau daga jikinta shine abin da ake nufi yau shine suke cewa ai nabatat nabatan hasana ta tsiru tsiruwa mai kyau fi badaniha kun ga wajen jikinta wa khalqiha da halittar jikinta har yanzu akhlaqiha da kuma ɗabi'unta لأن الله تعالى دومينكو الله سبحانه وتعالى قيض لها زكريا عليه السلام يا أجي متى زكريا النبي زكريا شيني من كلاد إتتن دي أقامنا وكفلها زكريا هو يو أقاشيني يتي وكفلها إياه مي أسأل وانا كلمة كلمة سيدة تتعدى لمفعولين يو كفل أي معنى كفل زكريا آه مريم معنى هو كفل مريم زكريا duk da ma'ana Allah subhanahu wataala ya dora wa annabi zakariya kula da maryam ko ya ba da ita ga shi annabi zakariya dan ya zama shine guardian dinta shine mai kula da ita mai wato daukar nauyinta mai mata tarbiyya kaga kuwa jikin da ya ci halal ya tsiru da halal sannan kuma ya samu tarbiyyar annabi ai ba a tsammanin wani mummunan abu a cikin sa to shine sai sai wa hada min rifqihi biha wannan yana daga cikin tausasawar da Allah yayi mata li yurabbiha ala akmalil ahwali dan ya tarbiyantar da ita akan hali mafi kamala fa nasha'at fi ibadati rabbiha dan haka sai ta tashi ma'ana ta girma akan bautar ubangijinta wa faqatin nisaa kuma ta tserewa mata ta kere musu wanqata'at ta yanke wa duniya baki daya li ibadati rabbiha dan bautar ubangijinta wa lazimat mihrabaha ta lazimci wurin sallarta shine ake nufi da mihrabi wurin da mutum ke sallah fa kana sai ya kasance kullama dakhala alaiha zakariya duk lokacin da annabi zakariya ya shiga gare ta shine ya shiga ga almihraba wurin da take take bauta take ibada waje da inda harizqa sai ya samu abinci ajiye a wurin ai min gairi kasbin wala ta'abin ba tare da cewa zuwa ta yi ta nemo ba tare da kuma wahala ta sha ba ba wata wahala kawai haka aka go aka aje mata bal rizqun saqahu Allahu ilaiha arziki ne da Allah ya koro mata Allah madaukaki ya arzuta ta da shi wa karamatan ko wa karamatun akramaha Allahu biha kuma karimci ne da Allah ya karrama ta da shi fa yaqulu laha zakariya sai annabi zakariya sai da ita anna laki hada yace ya maryamu anna laki hada ke kuma maryam ina kika samu wannan abu tunda a wancan zamani musamman malamai suke faɗi shi nan kun san na gaya mana manhajin malam malam sa'adi baya shiga cikin irin waɗancan labarai wanda wasu sun inganta amma shi ya ɗauke kansa gaba ɗaya abin da shafi sababin nuzul da abubuwan da suka shafi tarihin da yake da alaƙa da kisar duk baya kawo mana wasu malamai sun ambaci abin da aka faɗa a nan littafan tafsirai sawa'un akwai inganci ko rashin inganci yana cewa suna cewa zai zo ya samu abinci wanda aka fi samunsa lokacin shita'i lokacin hunturu sai ya same shi lokacin zafi abincin da ake samunsa lokacin zafi sai ya same shi lokacin sanyi a wurinta a kowane lokaci Allah ne ke kawo mata abinci domin me tunda Allah ya niyyar tsare ta ku duba wata hikima ta Allah da Allah ya niyyar tsare ta kuma a tabbatar da cewa saboda Allah ya kintsa mata abin da zai zo daga gare ta na haihuwar annabi isa ku kalli wannan hikimar sosai za ku fahimce ta insha Allah Allah na da ikon kowanne mutum ma a yi masa haka ko duk wani annabi ko duk wani manzo ya karrama shi irin wannan karramawar ko amma ita me yasa ta samu wannan tana cikin wurin bautarta ba ta fita ballantana ta buƙaci wato ta je ta nemo abinci garin neman abinci har wani ya kalle ta ya sha'awa har ma a taɓa tuhumar wani ya neme ta kun ban wannan zancen har ma a zo a yi zancen cewa ai tun da an santa da wani to dan ta haihu la'alla wanan ne don Allah duk yana so ya rufe wannan kofofin ya zama cewa babu wata alaka da wani namiji Allah ne ya so ta haihu ba tare da wato namiji ya yi mata ciki ba wannan kuma a cikin ikon Allah wannan ba wani abu bane a cikin ikon Allah wannan karami ne a cikin abubuwan da Allah subhanahu wataala yake yi to shine abin da yana cikin hikimomin da Allah subhanahu wataala ya sa wannan abu ya zama haka ya tsare ta abincin ma za a kawo mata kowanne iri take so kai ka ce aljanna take to shine sai yake cewa anna laki hadha qalat huwa min indillah ai abin daga Allah yake kaga ashe ta san Allah ne yake yake wannan mu'amalar da ita ya kawo mata abinci tsari daga gare shi yake komai a kintsinsa yake fadlan wa ihsana ta bangaren falala ta Allah ce ihsanin kyautatawa da kyautayi duk daga Allah ne inna Allah dama ku Allah lallai yarzuqu man yasha'u yana arzuta wanda yaso bi ghairi hisabin ai min ghairi hisbanin min al-abdi wala kasbin ba tare da tsammani ba daga bawan wala kasbin ba tare da tsoro wuta zuwa yayi aiki ya samu wannan aikin ba ya samu wannan abincin ba Allah ne subhanahu wata'ala ya bashi qala ta'ala sai Allah madauki ce da maka ya faɗa a wani wuri ko nan tsallake ne kai yawa haka ne qala ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib dan Allah ya mana wannan ko cewa duk wanda ya ji tsoron Allah ya bi dokokin Allah ya kiyaye kansa daga azabar Allah to ya ji allahu ai Allah zai sanya masa makharajan wata mafita wa yarzuqhu kuma zai arzuta shi min haythu la yahtasib ta inda baya tsammani shi mana ta inda bai taba tsammani ba sai Allah kawo wannan yana cikin abin da ke nuna wa bawan Allah in har ka yadda da Allah to Allah subhanahu wata'ala zai maka maganin duk wata matsala taka in kuma baka yadda da shi ba ka yadda da dabararka ka dogara da ita to shikenan Allah sai ya barka da dabararka kuma kai ta shan wahala amma in kana son taimakon Allah na farko ka yadda da cewa sababin yana amfani amma kar ka dogara da sababin ka dogara ga Allah shine mai yin komai amma sababi ka dauke shi a matsayin wajibi ne a matsayin ka na mai hankali kila sai kai amfani da sababi ka je ka nema inda ake nema amma kuma duk zafin neman ka ba shi ke kawowa ba sai Allah ya yarda amma kuma kar ka zauna baka nema baka ce hakan Allah zai kawo maka domin baka yi abin da aka ce ka bi ba sai ce inna Allah yarzuqu man yasha bi ghairi hisab a yawa sai ce wa yarzuqu min haythu la yahtasib sai ce wa fi hadhihi al-aya a wannan aya dalilun ala ithbati karamati al-awliya wannan aya a cikinta akwai hujja da take tabbatar mana karamar waliyai karamar waliyai gaskiya ne me yasa aka yi magana karamar waliyai ita maryam ba annabiya ba ce ko yawwa saboda wannan akan kaulin jumhurin malamai cewa maryam ba annabi bace ita ba annabiya bace kun ji ma sunan ma ba saba ba annabiya ko ba dadin mace yawwa saboda ba a saba faɗin hakan ba dama da Hausa duk annabawan Allah maza ne amma wahayi shi kadai duk da wahayi aka yi mata to ba shine abin da zai sa ta zama annabi ba wahayi ba shi kadai ne sababin zama annabi domin wahayi shi kansa yakhtalif wahayin annabci ina jin mun taba mun wannan maganar ina bara ko eh mun karanta wannan maganar bara wahayi ba shi kadai ne abinda kawai ake bukata dangane da zaman mutum annabi ba bayan wahayin wahayin dole ya zama ba irin na ilhama ba ba irin na kimsa fahimta ba a'a wahayi ya zama daga mala'ika mala'ika ya zo ya bada sako daga Allah ayi kaza yau amma ko da mala'ika ya zo ya mata magana an aiko shi ya faɗi wata magana magana ce ta abin da ya shafi halittar da Allah maɗauki zai dangane da ita ba saƙo ne a ce aje a karantar da mutane abu kaza a kai saƙo zuwa wasu mutane ba wannan da haka ba ba za ka kira ta annabiya ba magana dai akan wannan tana da faɗi duk da wasu malaman sun faɗi wannan ra'ayi din mun yi magana kuma in ba kuma ta bara yace fi hadhihi al-aya dalilun ala ithbati karamati al-awliya al-khariqati lil-'adati wanda suke dama wani abubuwa ne da suke keta al'ada الخارقة بأنك كيت العادة كما قد تواترت الأخبار بذلك كما ده حديثي سكي زو تهني التواتري هنيوي ددامة دهكا خلافا لمن نفى ذلك سابان وندا يقول هكا يسي بذاء دوكي وندا أمدين كرامر وليي با كرامر وليي شي domin amma mai ma'anar karamar wani duk abin da ba a saba ganinsa ba a ganshi Allah ya wani don karramawa sharaɗinta kuma tunda dai ku masha Allah kun ɗaliban alfurkan ne dukan don haka kun san menene sharaɗin mutum ya zama karama aka yi masa ko menene sharaɗin ya zama shi mai bin Allah ne mai imani ne mai bin Allah ne alladina amanu wa kanu yattaqun duk mutumin da yake ba akan sunna yake ba dan kun ga wani abun mamaki ya faru a hannunsa ya tashi a sama kaman tsuntsu ya tsallake ruwa ya tafi daga wani gari ya je maka ya yi sallah azhar ya dawo kamar da yake faɗa yawwa to duk waɗannan abubuwan in ba akan sunna yake ba ba karama bace la'alla abokin shedanu ne suke daukar sa suke waɗannan abubuwa da shi wannan da duk kun san shi to sai ke cewa falan ma ra'a zakariya alaihi salam ma manna Allah bihi ala maryama yayin da annabi zakariya ya ga abinda Allah ya yi wa maryamu na baiwa irin wannan baiwa da kyautayi da Allah ya yi mata wa ma akramaha bihi da abin da ya karrama ta da shi min rizqihi alhani na wannan abinci da yake bata mai daɗi kuma cikin kwanciyar hankali da nutsuwa za a ci shi allazi ataha wanda ya zo mata bai gairi sa'in minha ba tare da wata ɗawainiya daga gare ta ba wala kasbin ba tare da tsawar wuta ba haka ya zo mata to yayin da ya ga wannan abun ya yi mushahadarsa da idansa ya ga wannan abu fami'at nafsuhu bil waladi sai shi ma zuciyarsa ta yi kwaɗayin ina ma ya samu ɗa saboda ya ga wannan abun ga wani ga wata bata zuwa gun maza kuma ga wannan alamar ko kuma waccan mata kai Allah ya ba ta ɗa ita ma bayan ta girma wace imra'atu imran dan wannan shine abin da ya mushahada ya ga imra'atu imrana Allah ya ba ta ya yar kuma mai irin wannan da'a ga zaman lafiya ga bauta ga Allah gashi har Allah ya karrama ta ya kamata shi ma ya ce ya yana kuɗi kuma annabi ne na Allah sai sai shi ma bari ya roki Allah ko Allah zai bashi ɗa ɗan da zai zama ya gaje shi fali hadha qala ta'ala to shine Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ai ka karanta ko hunalika da'a zakariya rabba mu bi waɗannan ayoyin kaɗan tukuna kafin mu zo mu ji fassarar su a ciki hunalika da'a zakariya rabba a can ne ma'ana yayin da annabi zakariya ya ga wannan abu da'a sai ya kira rabbahu ubangijinsa qala sai ya ce rabbi ya ubangijina habli min ladunka dhurriyatan tayyibatan ni ma ka bani man kamar dai da mutum zai ga abu ya ce ni ma to irin haka ne ko da ba nima din anan za ka fassara ta da haka domin sababin wannan addu'a tasa bina'i ne akan abin da ya mushahadarsa sai sai rabbi ya ubangiji na habli ka bani min ladunka daga gare ka zurriyatan zurriya mun yi magana akan zurriya ana itlaqin ta akan da guda daya da kuma da yawa yawa ka bani da ko zurriya tayyibatan mai tsarki tsarkaka masu da a gare ka innaka sami'ud du'a lalle kai mai jin addu'a ne innaka sami'ud du'a wannan menene tawassuli ne ko tawassuli annabi zakariya yayi da sunayen Allah da sifofinsa wannan da sifa yayi siffar Allah ta cewa shine mai jin addu'a duk wanda ya addu'a Allah na ji kaman ka ce ne ya Allah na san babu mai jin addu'a sai kai ne da aka roƙa ka in an roƙe ka kake ji ya Allah ka ji wannan addu'a ta tawa ma'ana ka karɓi wannan addu'a tawa ka amsa mini abin da nake so fanadatul mala'ikatu malamai suna cewa wannan fa'un ta sababiyya tana nuna ta'aqibi ai mubasharatan bayan addu'a ta ta Allah ya amsa masa kaga yayi tawassuli da sunan da siffarsa ta cewa shine mai karbar addu'a Allah kwa take karba shi yasa wannan fa'un din ta zo fanadatul malaikatu ai ba bi sababi zalika bina'an ala fa ba'da hadha addu'a fanadatul malaikatu sai mala'iku suka kira shi wa huwa qa'imun yusalli yana tsaye yana sallar sallar a cikin ta ya roka a cikin ta kuma Allah madauki ya amsa masa wa huwa qa'imun yusalli fil mihrabi a wurin bautarsa shi ma أن الله يبشرك بيحيى يبشرك أكوي قراءة يبشرك أكوي قراءة يبشرك من دي مالمان قراءة سنسان مغنغنونسو yanda yadda yake yubashshiruka annallaha cewa Allah yubashshiruka yana maka bushara kaga ba sai ma mu muke ma bushara ba ko galibi dan ake aiki ke bushara nan sai suka ce Allah yana maka bushara Allah so da kansa yubashshiruka bi yahya shike nan ba mazancan ana maka busharar matar kaza ce ciki cikin nan za a yi wata kaza za a yi kaza za a haifi ɗaɗan kuma namiji ne kuma muna gaya maka ka sa masa suna kaza a Allah ya sa sunan tintin tace inna Allah anna Allah yubashshiruka bi Yahya wannan Yahya din zai zama musaddiqan bi kalimatin min Allah shine mai gaskata wata kalma da za ta zo daga Allah kalma nan da ake nufi annabi Isa ake nufi Yahya zai zama shine mai gaskata annabi Isa cewa daga Allah yake kuma cewa ba dan Allah bane kuma ba dan shege bane kamar yadda Yahudawa suke faɗi mun gane wannan zancen yawa za a ƙaryata kiristoci akan cewa da suke cewa dan Allah ne a ƙaryata Yahudawa akan cewa dan zina ne mun fahimci wannan to wanda zai wannan aikin shine annabi Yahya shi babban aikin da Allah ya turo shi shine wannan zancen tasdiqin wannan kalima min Allah kuma sannan shi din zai zama wasayyidan zai zama shugaba zai zama shugaba ne shi ma'ana Allah ya hore masa quality na shugabanci jagora ne wanda ya iya tafi da mutane wa hasuran sannan kuma wanda aka tsare shi tsararre ne daga sha'awar mata yawa Allah ya tsare shi daga ma sha'awar mata zai mai da hankalinsa kan ibada shine abin da aka sani wa nabiyyan min salihin kuma zai zama annabi ne daga cikin salihan bayin Allah subhanahu wataala to mu bar nan sai mu karanta nassin malam as-sa'idi saboda kan lokaci kuri ba mu karanta ba ko yace ai da zakariya as alaihi salam rabbahu annabi zakariya ya kira ubangijinsa an yarzuqahu dhurriyatan tayyibatan ai tahiratal akhlaqi abin da ake nufi da tayyiba kenan mai tsarkin dabi'u da ta'adu da halaye masu kyau طيبة الآداب ما سكما ترك اللدبة لتكمل النعمة الدينية والدنيوية بهم دومن نعمر دا الله يمسا تأديني دا تدنيا دا إد سو ذات تكا معنى دا ونن ذرية ذات تكا تند الله باشي النبسي تو كما كاقا ونن نعمة تأديني ni'ima ce kuma ta shugabancin da shi ma Allah ya bashi a cikin jama'a to za ta cika in aka ce yana da da wannan yana nuna mana maganar samun ɗa a gun ɗan adam menene kamala ce ɗan adam a ce yana da ɗa kamala ce shi yasa za ka ga mutum ya yi aure bai samu ɗa ba sai a ta tausaya masa ko har idan wata koda wata yarinya ce ta makale masa tana so me zai faru sai mutane su to fakin gani bai taɓa haihuwa ba wannan zai ji akwai wata na ƙasa tare da shi don haka kamala ce mutum ya samu ɗa Allah son ta'ala ya bada na ƙwarai ya bada masu tarbiyya to shine sai yake cewa litakmula an-ni'matu ad-diniyatu wad-dunyawiyatu bihim fastajaba lahu du'aahu sai Allah ya amsa masa addu'arsa wa bainama huwa qa'imun fi mihrabihi yana nan a cikin addu'an nan tasa kowa yana tsaye kai a cikin mihrabin sa wajen ibada ya ta'abbadu li rabbih yana wato bautawa ubangijinsa wa yatadarra'u yana kuma kaskantar da kansa yana risinawa ga Allah yana cikin haka na dathul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi annallaha wannan ya nuna maganar mala'iku yaji ba Allah ne masa magana mubasharatan ba wannan shi ma nassi ne akan wani matsala na dathul mala'ikatu sai mala'iku suka kira shi annallaha cewa Allah yubashshiruka bi Yahya yani maka bushara da Yahya a matsayin dan daka gare ka ashe kenan Yahya dan waye dan Zakariya zakariya shine baban annabi yahya yau ai bi isa kun san wannan abin ya sa daga cikin malamai an samu mutane da yawa a wannan abin ya sa an an samu annabi dan annabi idan mutum yana da ɗa mai sunan wannan annabin yakan sa ɗan nasa yakan sa sunan babansa saboda a samu wannan irin tajanusi din akwai cikin malamai da dama in kana karanta sirar malamai waɗanda za ka ji ana cewa ishaq ibn ibrahim ko ismail ibn ibrahim ai ismail ibn ibrahim duk wannan suna da yawa saboda tabbatar da wannan sunaye ko a ce yahya ibn zakariya sunan waye cikin manyan malaman da kuka sani annawawi sunansa kenan yau yahya ibn sharaf ko ko yahya ibn sharaf ne kai ko yawwa shi abu zakariya ne kai abu zakariya yahya ibnu sharaf annawawi to akwai da irin waɗannan zaka same su da dama malamai suna yi dan dai tayamuni da neman la'alla sa albarka mun san suna amfani da sunan wani mutumin kirki ka sama ɗanka kyakkyawan fata ne kuma in aka yi sa'a akan samu dacewa Allah subhanahu ta'ala ya sa albarka ga ɗan domin suna yana tasiri ga mutum suna yana da tasiri akan mutum zaka ji ana cewa duk mai suna ali yana da karfin zuciya ko da rashin tsoro sai ga kuma galibi ana samun haka duk da akwai exceptions to amma ba yawa haka za ga sunaye dai da dama kowa da irin sunan da Allah madauke ba shi akan samu irin waɗannan abubuwa ne Allah madauke taimake mu wa bainama huwa qa'imun fi mihrabihi yata'abbadu li rabbih wa yatadarra'u nadatuhu almala'ikatu anna Allah yubashshiruka bi Yahya musaddiqan bi kalimatin min Allah ai bi Isa alayhi salam ma'ana Allah ya sanya annabi isa annabi yahya ya zama mai gaskatawa ga wannan kalma kalman nan ita ce annabi isa alaihi salatu wasalam li'annahu kana bi kalimatillah domin kuwa an halicce shi ne da kalmar Allah kun fakana wa sayyidan kuma shi yahya nan zai zama sayyidan ai yahsulu lahu min as-sifati al-jamilati ma yakunu bihi sayyidan zai samu siffofi masu kyau waɗanda a sababinsu saboda wannan sifofi masu kyau zai zama sayyidi wato shugaba ne shi yurja'u ilaihi fil umuri wanda ake komawa zuwa gare shi a lamurran da ake so a samu waraka wa hasuran kuma zai zama mamnu'an min itiyanin nisa'i wanda aka kange shi daga zuwa gun mata ma'ana ya zama cewa baya sha'awar mata falaysa fi qalbihi lahunna shahwatun kwata kwata ma ba shi da sha'awar mata wannan abun dangane da annabi yahya a cikin shari'ar wancan zamani har zuwa lokacin da annabi isa alaihi salatu wasalam ya zo shari'a ce da haka ake yin ta akan ce an yi alwashi yaro in an haife shi zai zama mai hidima ga wato coci ko wurin da suke bauta a wancan lokaci ba abin da zai banda wannan ko kuma ya zama cewa a cirewa wani daga cikin irin wannan wato abin nan wani abu da ake ce ma sha'awa ba ruwansa da mace sai zama shi aikinsa kullum da kullum ibada wannan abun shine ya samu asali a addinin kirista saboda su suna bin wannan abun sai aka ɗauko tare da cewa Allah maɗaukaki bai wajabta musu ba ita ce rahbaniyar da Allah maɗaukaki bai ɗora musu ba ibtada uha su suka ƙirƙiro ta tunda wajen can ba ɗorawa aka yi ba amma tana cikin abin da suka saba yi a wancan lokaci ko idan Allah subhanahu ta'ala ya sa wani ya keɓance kansa ga ibada sai ya zama haka to amma asalin wannan mu a shari'ar mu ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu irin wannan abin cewa mutum ya koma masallaci ya ta ibada ba shi da sha'awa ya ce ba zai aure ba mun gane don annabi sallallahu alaihi wasallam la ruhbaniyata fil islam babu ruhbaniya irin wancan ta nasara ta kirista ba mu da ita a nan wato a cikin musulunci dole ne mutum yana son ya samu istiqama to ya bi abin da fiyayyen halitta yi shine sallallahu alaihi wasallam ayi aure a haihu sha'awar mata ɗabi'a ce da ka nemi aure don a zauna lafiya ka tsare kanka daga fitina domin waɗanda suka ci gaba da wancan al'adar misali daga cikin kiristoci ku duba ku ga yanzu me yake faruwa a cikinsu abubuwa sun ɓaci ko da ba sai ka shiga cikin wannan zancen ba ga sunan kullum yau an kama wani fasto da wancan da wancan da wancan wani an zo bikinsa wasu mata sun zo kowace tana cewa dama yana da yaya tare da ita dole nan abun kunya ga shi ne yana ta faruwa bal har ana samun ma masu neman maza a cikinsu har suna neman yanci su ma a ba su dama su rika waɗannan abuwa agun wasu dai ba duka ba don karka tuhumi cewa dukansu suna goyon bayan wannan abu sai kiristoci da yawa ba sa tare da wannan doka da aka sa ta halatta auren jinsi domin ƙuruƙuru yake a cikin bible tun old testament cewa duk wanda aka same shi yana bin namiji to hukuncinsa a kashe shi haka yake a nassin bible yajin a leviticus ne ko yawa to shi ne sai ke cewa ina ne yurja ilai fil umur wa hasuran ay mamnu'an min ityani nisa'i fa laysa fi qalbihi lahunna shahwatun ishtighalan bi khidmati rabbih wa ta'atihi dan shagaltuwarsa ga hidimar ubangijinsa da yi masa da'a sannan kuma bayan wannan siffofi na sayyidan wa hasuran zai zama kuma nabiyyan min salihin annabi ne daga cikin salihai shine malam sa'adi yace fa ayyu bisharatin a'zamu min hadha alwalad wacce bishara ce ta kai girman wannan wani bishara da wannan dan dan da an riga an sa masa suna an gaya maka annabi ne an tsare shi mai bauta ne shi zai jagoranci jama'a je kai kwanciyar ka an gama komai ko ba haka bane an amsa addu'a shine ma'anar wannan alladhi hasalat albisharatu biwujudihi wanda wannan bishara ta zo dangane da cewa za a same shi wa bi kamali sifatihi da kuma kamalar siffofinsa wa bi kaunihi nabiyyan min salihin kuma cewa zai zama annabi daga cikin salihai fa qala zakariya min shiddati farahihi annabi zakariya saboda tsananin murna an amsa masa addu'a me yace sai ce rabbi anna yakunu li gulamu shi fa wannan addu'a cewa a bashi amma da aka ce an bashin sai ce ubangiji ya za'a ni kuma in samu ɗa shi ya kalli shekarunsa ne da girmansa ya tsufa sai sai an na ya kunu li gulamun wa qad balagani al-kibaru yaya zan samu shine ma'anan anna kaifa mana kaifa li an ahsula ala waladi wa an tunjiba imra'ati ya za in samu da kuma matata ta haihu wa qad balagani al-kibaru alhali kuwa girma ya same ni ya riske ni na tsufa kaga ya manta fashi kaman ya manta ni shi addu'a yau da ya san ba zai iya haihuwa ba ai kaga da ya shiru da sai daga hannu ma sai kai na ma fasa addu'a tunda na san in na roka ma ba za ta yi ba saboda na tsufa amma yana son ya san zai amma shi yasa malam ya sifanta mana anan tsananin farin ciki ne yasa yi wannan maganar cewa ya za in samu da gashi ko na tsufa wa mura'ati aqib matata kuma bakarariya ce ba ta haihuwa ma'ana ba ta taba haihuwa ba dama shi ma'ana bakarariya wato ba ta da wato abin da ake samu na sinadarin haihuwa Allah madauki bai kaddara mata haihuwa ba wannan aqir haka ke zo ba a cewa aqira ana siffanta siffa ce ta mace tunda dama mace ita ce mai haihuwa aiko to ana siffanta ta da kamar yadda ake siffanta mace da ha'id ba a cewa ha'idha ko mace mai haila amma ba a sa mata ta marbuta to wannan shi ma aqir haka ake kiranta wato bakarariya wadda ba ta haihuwa wa kullu wahidin min al-amrayni kowanne ɗaya daga cikin waɗannan lamura guda biyu mani'un min wujudil walad abu ne da ke hana samun ɗa tsufa yana sa babu karfin da za a samu sinadarin da za a haihu ko in aka ce mutum ya tsufa dama za a ce a ina ai wannan ya gama ya iya abin da zai yi ba zancen dai a kai masa budurwa ta haihu ba misali in an yi tsufan fa ya wuce wannan ya kai matuka domin musamman su irin nasu kamar yadda za a ce 120 a kaga an wuce wannan matakin abu na ɗaya ke abu na biyu kasancewar mace ba ta da wannan fatality din wato ba ta da abin Allah bai halicce ta da ƙwayayen da za su wato zama sun haifar da a ce ciki ya shiga ba in ta zama haka take saboda wata larura ko makamancin wani abu haka Allah ya halicce ta kowanne ɗaya daga cikin waɗannan ai yana hana haihuwa ko ko da mijin yana da ƙarfin da za a iya yin shi ta ɓangaren sa to idan mata ba ta haihuwa ba da ma haihu namiji shi ma ko ya zama shi ma bakararin yana da matsalar ba zai iya haihuwa ba ko kuma saboda tsufa to ko matar tana haihuwa to za ga cewa ba a haihu ba don haka in ka ga an haihu kowane bangare guda biyu suna da cikin lafiya a bangaren haihuwa to shine abin da ke faɗa kowane ɗaya daga cikin waɗannan na hana haihuwa a ina ne fa kaifa wa qad ijtama'a to ballantana ma dukkanin waɗannan abubuwan guda biyu sun haɗu bangaren matar akwai matsala bangaren sama akwai matsala fa akhbarahu Allah ta'ala sai Allah subhanahu ta'ala ya bashi labari anna hadha cewa wannan lamarin ai khariqun lil adati abu ne da yake ta al'ada lamari inna Allah ne ba a zancen abi al asbab al adiyya sabubba na al'ada kun ga shi ya kalli sabubban al'ada ne sai ya gina hukuncin yace ai ba zai samu da ba amma Allah madauki lamarin sa shi akan me yake tafiya akan abubuwa na nasa abin da yake mu'amala da bayansa shi kuma tunda ala kulli shay'in qadirun ne shi to babu wani abu da zai gagare shi sababba kamar da muka sha faɗa za a iya samun sababi da in babu shi abu ba zai samu ba amma za a iya samun sababi ya samu kuma ya takallafu sababu an asarihi sai zama sababin ba zai aiki ba saboda komai yana da alaka da ikon Allah ne da ganin damar Allah subhanahu wa ta'ala faqala ina ne يو فكم فأخبره, فأخبره الله تعالى أن هذا خارق للعادة فقال سي الله يسي مسا كذلك الله يفعل ما يشاء kamar yadda kake gani dinnan to haka Allah yake yin abin da su mana yadda kaga haihuwar Maryam gashe da ta zama kuma ita kadai tana wannan abun an yi addu'a matar matar Imrana ta roki Allah ya bata ita ma tana da girma tana da wato ita ma tana da shekaru Allah ya bata to gashi kai ma dan ka roƙa ba abin mamaki bane a baka a halin girmanka da halin tsufanka shine to kazalika kamar yadda abin yake haka yaf'alu ma yasha haka Allah yake aikata abin da ya ga dama fa kama annahu ta'ala qaddara wujud al-auladi bil asbab allati minha at-tanasul kamar yadda dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara samuwar 'ya'ya ta hanyar sabubba daban-daban daga cikin irin wannan sabubban akwai attanasuli wato saduwar namiji da mace har a samu ɗa Allah yi haka yasa bai mana ko yawwa to fa idan arada an yuji da hum to in ya so yayi nufin ya samar da su ƴaƴa min ghairi ma sababin ku karanta wannan haka masu littafi min ghairi ma sababin haka zaka ce ba tare da wani sababi ba fa'ala to zai aikata kun gane abin yau masu littafi shi nake magana don ba haka ba ku gane yadda rubutun yake ba fa'iza arada an yi wuji da hum min gairi ma sababin fa'ala ma'ana fa'ala zalika in ya so ya aikata hakan ya samar da ‘ya'ya ba tare da wani sababi ba to Allah mai iko ne zai yi haka ɗin sai aikata haka li'annahu la yasta'si alaihi shay'un domin ku shi Allah babu wani abu da ke masa wahala wahala shine abin isti'sa shine abu ya zama mai wahala faqala zakariya sai annabi zakariya ya ce alaihi salam ya ce isti'jalan li hada al'amri tunda an gaya masa kuma ya gamsu cewa a'a lamarin fa ba da kake tsammani bane lamari ne daga Allah kuma tunda ya so to zai faru to yanzu ya gamsu ai da zai zo ko to a matsayin sa na dan adam sai ya faɗi wata kalma ta isti'jalan shi ma da gaggawa faqala sai ya ce ina ne yau isti'jalan li hadha al-amri don gaggawar wannan abu ya auku wali yahsula lahu kamalu tumanina kuma dan ya ƙara samun cikakkiyar natsuwa sai ce rabbi ji alli aya ya Allah sanya min wata aya min wata alama da zan gane matar ta dau ciki eh za a yi abin ya zo shine ai alamatan ala wujudil waladi cewa da ya zo qala sai Allah ce ayatuka ayarka alamar da za a baka ita ce Allah tukalliman nasa thalathata ayyam shine ba za ka yi wa mutane magana ba kwana uku ba zai iya magana ba kwata kwata Allah ya hana shi magana kwana uku ba zai iya magana ba illa ramzan sai ishara shine ramz ishara ya nuni kai da ko kaza kai yi kaza kai zo kaza da ishara kamar magana ta kurma Allah ya cire wannan abu to wannan ita ce alamar cewa matarsa ta dau ciki zai samu da haka Allah ya ga dama shi ma ya masa to shine sai ke cewa ai alamatun menene na wuce wannan ko lokacin kai ne sauran minti nawa daya daya ko to ai to mu samu gurin tsayawa mu gani ko kuma ne gurin tsayawa to mu tsaya anan shikenan sai zama zamu tashi kan qala rabbi ij'alli aya insha Allah Allah subhanahu wataala ya sa mu zama cikin masu imani da ayoyin Allah baki ɗayansu Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu a hanyar daidai Allah bai mana bukatunmu na alheri Allah ya ba mu zaman lafiya da nutsuwa da kwanciyar hankali a kasar mu Allah ya ba mu haɗin kai da san junan mu wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk